أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر في امتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ائتي لنا بهذا المحضر والتابع بنظرة كافي لنا بالظفر وقال شيخنا شيخهم يجي ووسيلتنا jagoranmu mu zuwa ila rabbina zuwa ga Allah al-kutubul maktum kutubi abun boyewan daraja al-katimul muhammadi cikamakon walita muhammadiyya radiyallahu anhu Allah ya dada shi wana fa ana biya amfani da shi ma'ana shehu tijani radiyallahu ta'ala an shehu ka ya ce wa qala sheikh shehu yace yana nufin shehu tijani radiyallahu anhu haka shehu tijani shehu al-hadi ya shi ma in ka ya ce sheikh ya ce yana cikin shehu in wani ne zai faɗi kowa a yi sunansa to shehu bin shehu jami ya faɗa rabbi Allah ta'ala an fil kalami a cikin magana alama ya hataju ilaihi a bisa abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi wa muridur riyadati mai son gyaran zuciya riyada wajen yan zamani ko wajen yan zahirin aka ce riyada motsa jini motsa jini irin wannan motsa jini da ake yi kuma riyaza idan aka faɗe ta wajen sukaye ana nufin wato gyara ɗabi'u mutum abin da zai gyara ɗabi'unsa ya zama mutumin kirki ya zama mai ɗabi'u masu kyau ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan koyawa kan naka da zaka dinga yi kare wannan ɗabi'u ana ce mar riyaza sukaye in suka ce riyaza wannan suke nufi kuma riyaza hayya in sukaye suka faɗa abin da za ka yi na haloyi ka shiga tarbiyya ka sadu da Allah to wannan ji shi ne ma'anar riyaza to shauki ya rabbi Allah ne yake magana yake cewa abin da mai riyaza yake bukata ma nafsu ga abin da shauki ya ne yake innal murida sadiqa mai nufi da gaske mai neman Allah da gaske allazi dama shi ne muridi ba ne nema wai allazi yuridu wanda yake so an yarfa ya yi gyaran zuciya ko ya yi fikirai bilkalwat da yin halwa wa gairi ha da waninta shi ne riyaza riyaza da halwa duk kusan abu ɗaya ne sai dai ita riyaza kamar ka shiga ɗaki na awa ɗaya ko na awa biyu ko na awa uku ko na yini guda ka gama abin da za ka fito halwa kuma ka shiga ɗaki na kwana uku ba za a ganka ba haka gama ka fito ko na kwana bakwai ko na kwana arba'in duk sunan ana gaya musu suna ɗaya sai dai suna bambai illa dai an faɗi kalwa babban aka faɗa in an faɗi riyaba za a iya kalwar ake nufi ko kuma za a iya ita in an faɗi riyaba ɗin ba za a iya riyabar ake nufi za a iya kalwar ma ake nufi to an yarda da bil kalwati yayi riyaba da kalwa wa gairi ha da waninta ya hataju ila umuri mai san ya yi kalwa ɗin nan yana buƙata zuwa na murmura. To a nan yanzu shehu jana wa biyar Allah ta'ala yana yi mana magana kalwa. Yanzu riyaza ga baki ɗaya, kuma yadda muka faɗa, ‘yan duniya ko ma'anar riyaza a wajensu abin da motsa jini don jikinka ya kyau, jini ya dinga gudu ko ta ina, samu lafiya ka yi waye export shi ne ka dinga guje-guje ka dinga abubuwa za ga mutum kan titi da sassafe a suza yana ta gudu a kan titi kamar wani ya biyo shi da gudu ko wani da biyo shi da za ka kalle shi wani ne kake ya ce ina ban motsa jini ne zan samu lafiya to yanda yake wannan aikin wa ya sa shi amma shi ya sa kansa ko ya yi laifi bai laifi ba ko shari'a ba ta laifi ba ana son motsa jini dan bai motsa jini ba jinin da ya daskare rashin lafiya da daskarar da shi a shekara layi ya zo ya samu ba shi ne abin da shi da ake tsoro ya zo ya samu to yanda ka ga dan zahiri yana wannan motsa jiki dan wannan jiki nasa ya gyaru ya yi kyau ya zamanto ya yi lafiya to haka kuma ana buƙatar ka yi irin wannan motsa jinin wannan kuma motsa zuciya ka yi wannan motsa jinin wannan kuma ma'anarsa motsa zuciya ka wanke zuciyanka ɗan zuciyanka tsawanku ɗabi'un banza duk su fita ɗabi'u masu kyau su fita ka zama mutumin kirki wanda a duniya ma ana sha'awanka kuma a lahira ma Allah tabaraka wa ta'ala kai ne muradi a wajensa wannan shi ake cewa riyada yadda ga wancan sai ya yi wahala da kansa da ya je ka gudu kan titi ya kai wa kaza kaza kai ma zai kai wahala ka zo zawiya ka zo wajen shehi ka zo ka karya yadda ga wancan bai otsa jiki da sauki ba sai ya yi bal sai ya yi kaza sai ya je filin kwallo sai ya je kaza shi in ka tambaye shi wai duk wannan hala sai ce wallahi motsa jiki dan in samu lafiya in samu kaza kaza to dole kai ma ka zo ka sha wuya ka zo ka zikiri ka buɗe zuciyanka ka yi tsalle-tsallen zuciya ka yi waye da duk abubuwan da shi ma zai zama na motsa jini to wannan ya tabbata ko to sai riyaza din nan yanzu halwa da riyaza sun kasu biyu sun kasu biyu akwai halwa da riyaza na sufaye na neman Allah halwa da riyaza na sufaye duk na sufi ya ce yana halwa ko yana riyaza na neman Allah ne tabaraka wa ta'ala ne ya samu ma'arifa ne ya samu ci gaba ɗaya kenan wannan shi ma wannan din ya kasu guda biyu akwai halwa da riyaza tun na karni guda uku karnuka nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya musu shaida akwai halwa da riyaza na bayan karnin uku da shehunne suka sa saboda abu za mu to wannan kenan wannan ya kasu sai kuma halwa da riyaza na yan asraru na yan asraru halwa da riyaza nan kamar yadda suka ce muka ce sun kasu guda biyu yanzu halwa da riyaza na sufaye ma'ana halwa da riyaza na sufaye duk abin da zai sa san Allah tabaraka wa ta'ala su yi ma'arifa to shi ne halwa da riyaba muka ce nan ya kasu guda biyu akwai tarbiyya da istilahi akwai tarbiyya da istilahi akwai tarbiyya da hali tarbiyya da hali shi ne na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karni na farko karni na biyu karnukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida cewa su ne yayyan karni mutanen wannan karni bayan Allah ne zuciyarsu ta take da Allah zuciyarsu take da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsu ta take da gaskiya kuma ba wasu abubuwa na shagala ji a wannan lokaci yana daga abun mamaki a wannan lokaci wai ka zauna ka cika koshi ma kamar abin kunya ne a wannan lokaci laifi ne a wannan lokaci yanzu mu a wajen wannan ba shi ne babbar ibada ba za ka dai duk wani abubuwa da sahabbai za ka ji suna bayyana kansu da shi za ga mu shi ne katuwar ibada a wajenmu amma su kuwa saboda tsabar tsoron Allahnsu da tsabar zama da Allahnsu da tsabar zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko ga mu abin da mu bauta Allah ne a wajen masu ka kamar laifi ne a wajen su da su sahabban manzo Allah da kuma duk saboda tsabar kusansu da Allah tsabar kusansu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga su zo sun musulunta sun ce la ilaha illallah kamar jazaba ya kama su da kuka da waye kamar fashe to nan daga mujarrajin karɓaɗin nan hijabun su ba shi da yawa hijabun su zai ƙare yanzu yanzu da sun haɗu da shehi shi ne ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farko bayan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk sahabbai sun zama shehun ne mukaddamai da tabi'i ya haɗu da sahabi sai ga yayi fasi bayan tafi tafiyar sahabbai da tabi'i tabi'i ne ya haɗu da tabi'i sai ga yayi fasi to bayan tabi'i tabi'i na sun kare duniya kuma ta faru an cakuɗa fitinoni sun yi yawa bidiyoyi sun yi yawa ma'anar bidi'a ba irin wannan bidi'a da ake faɗa a zamanin mu ba mai zikiri a cewa bidi'a a'a fassara karatu da fassara banza fassara karatu da fassara banza ga yadda siriyan siriyan aka ɗauko fassara tun daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa misali tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ɗauko a zahamanu alal arshi istawa Allah ya daidaita kan al'arshi yadda ya dace da shi tun daga manzo Allah har da akwai har waye yadda ya dace da Allah sun sani ba sani ba amanna bi min imani haka aka taho mabiya kuma suka ce ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya rinjaye tun mulkin sa ma'ana tun mulkin sa suna karkashin darkarsa ba wani wanda zai fita daga ikon Allah amma da fitinannu suka zo zamani ya soma nisa zamani ya soma nisa da kada ce a ai zama ya kare kare a kai duk irin wannan fassara shi ake cewa bid'a irin wannan to da wayannan suka so fitowa fitinu suka so fitowa tawaiku rawafidawa mu'tazilawa wanda suka fara fitowa to daga nan su kuma shaune suka yi istilahi na halwa wanda mutum za a sa shi a halwa a hana shi bacci iya daidai kaza a hana shi cin abinci iya daidai kaza a hana shi kaza iya daidai kaza har ya daidai ka a bashi fikiri iri kaza iri kaza iri kaza har a cire man wannan abu daga cikin zuciyarsa yanzu mun zo alwa da istilahi kenan misali in an ga kai ka zo ka ce kai ma kana son irin wannan abubuwa na Allah kai mutum ne mai abokai kai mutum ne ɗan hayaniya kai mutum ne da hayaniya ta cika ma ciki abokai sun cika ma ciki tunanin abubuwa yanzu misali ba wai muna zagin ɗan siyasa ba a ce ɗan mutum da ɗan siyasa kullum dai hirayya hati za a yi a kaza ya kaza wani yanzu ce a irin wancan lokaci misali wannan yanzu ce yana so a sada shi da Allah ai wannan rikici ne kato kafin ma ka goge mar ma waɗannan abokai kafin ka goge mar wannan hayaniya kafin ka sa yadda za ka sa ka goge makwalwarsa ko kuya wannan sai an bi da shi a hankula sai an fara sa shi a ɗaki a irin wata istilal a ce kai ya haɗu da kowa kai ya magana kai ya ce da kowa ƙala ya je ya tsira da kansa haka zai zauna cikin ɗaki abin da bai saba zai zuru tun yana kallon bango ya kalli wancan ya ya ga ya motsa kai ni ga anta wannan ai ku ku ne shi na ga gidan kuma take jefa mutum abu ko ba a dace shi wani a jefa shi ne wannan ai ku ku ne tun a rana ɗaya na Allah sarki yanzu su wani suna can suna ta kaza kaza su wani suna can suna ta kaza kaza ka kare shi har zuwa kwana ɗaya yanzu in ya kwana ɗaya idan dai wanda Allah yana son sa da idan ya kwana ɗaya to za ka ga an shafe man mutanen waje subana subana za ga zai yi tunanin na zai tunan har ya gaji kuma yanzu sai ɗakin halwa sai duhu sai shi sai shi yanzu kuma ya tuni wannan zama na sai fara tunanin iyalinsa in yana da su ko kansa an ba shi da iyali ya kai ya kai in Allah ya ta kafin kwana biyu har zai so magajiya da kan nasa ma wani da ake so da yi ne zai fara tunani to wani da ake wai ayyukan haɗu da Allah to kamar haka to ya soma ya soma ta hanya kaza kaza to kuma ya soma tafakkurin ina abubuwa da har dai har dai har dai Allah ya shafe mar komai ya zama to ga shi ga ubangiji har dai har dai har dai har ya kai inda ake to wannan ba kuma wannan islami ne na na sufaye ko na zamanin manzo Allah duk addini sai sun zo da wannan duk addini sai ga akwai halwa a cikin su saboda wannan adadi in ba da halwa ba ya da za a kusanta shi da Allah kamar yadda ma ko ilimin likitanci ko gano na Allah a ga sun su shiga rami sai in yi ta tunani ni kawai su gano wannan wannan shine ibtilahi na sufaye to iya hijabun mutum iya abu to wannan kenan wannan shine muradin halwa wannan shine muradin komai to da ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala zai daina cin kaza saboda cin abincin ma cin abincin ma wannan hayakin abincin yana tafiya cikin jini shi zai sa ka sha'awa shi zai kaza kaza kaza kaza kaza sai an rage ba rana ta farko akwai yadda suke rana ta farko za ka ci cin abincin mutum ya ci abinci ya tashi cikin ya koshi rana ta biyu akwai ɗan adadin da za a gutsura a cikin burodi ko a cikin gurasa rana ta uku akwai adadin da za a gutsura a cikin rana ta haka haka haka kafin kwana arba'in wata rana za a kai ranar da ba komai a cikin ta saboda annabi ya ce ɗauki wanda ya kwana arba'in ba komai a cikin ta hikima za ta fito a zuciya shi Allah ya buɗe ma kofofin ilimi ya buɗe ma kofofin ma'arifa shi sa ga mutum yana ta faɗar karatu a cikin littattafai a cikin littattafai kawai wannan karatu ta ina ya fito shi yana da cikin zuciyar an buɗe ba wannan kofa na ga sai na alif na zama lafiya kita in na ga dama fasta rabba na bismillah sai in take kayan rakuni saba'in hannu za a ce kuma gaskiya ne to wannan kenan da kuma mutum zai fito to yanzu jikin mutum ya yi rauni saboda abu biyu ne ranka da jikinka na adam haka wannan abu ya ce ranka shi na rai sannan shi na jiki to duk idan jiki ya yi rauni sai rai ya yi kiba ya zama shi yake tasarrufi idan rai ya yi rauni sai jiki kuma ya yi kiba ya zama shi yake tasarrufi da yanzu wannan zama a halwa da wata abubuwa da aka sama zai zama jikinka ya yi rauni zai zama jikinka ya yi rauni yanzu zai zama jikinka ya yi rauni yanda kuma yanzu ruhi ya zama shi ne ya yi ba كما كلا الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله شو يا زونا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا اللي yanzu zai zama jiki in ruhi ya ƙarfi zai zama yanzu jiki ya yi rauni yadda ruhi na zai dinga tasarrufi da jikinsa to sai dan adam ya fito akan wannan sai ya zama yana ta yin abubuwa na ban mamaki yana ta yin abubuwan da ake ce musu karama in annabi ne abubuwa da ake ce musu mu'ujizobi abinda mutum wanda ba shi da ma'arifa a zuciyarsa ba shi da kusa da Allah a cikin zuciyarsa nama ne kawai a jikinsa ba zai iya ba shi ko yanzu wannan ba nawa ba ya zama haske shi zai iya yi wannan irin abin mamaki su kuma wanda ba san magana Allah ba suka gani suka ce ah wayannan mutane ne suke yi har suke zuwa suke yin wani abu ai ɗakuna suke shiga su ta wurdudduka su ta shiga cikin duwatsu su ta wurdudduka shi ne suke su ce to to ai mu muna so mu dinga yin irin wannan abu mamaki to kuma sai ku dinga shiga cikin ɗakuna ko ku ɗau wani suna Allah ko ku ɗau wani kaza kaza daga nan kuma halwoyi da riyaza na 'yan asiraru ya faru su wannan mu'jiza da sufaye suke yi da wannan kalama da sufaye suke yi da wannan mu'jiza da sufaye suke ita suke so to yanzu su sufaye ba dan ita suka shiga ba dan neman Allah suka shiga amma wannan wata kyauta ce saboda sun zauna da Allah haske yanzu himma suna da karfin himma su dama asraru ana cewa kashi uku asiraru irin namun yan almajirai rubuta ka sha rubuta ka yi wanka rubuta ka ɗaura to wannan kenan sai asiraru irin na manya na tsakiya su kuma ja sunan Allah kaza ja sunan Allah kaza su ja sunan Allah kaza sai sai asiraru irin na sufaye su ku na shehunne su ku himma ce da ka gaya musu abin sun ce a yi abin shi kenan ko Allah ya kiyaye abu shi kenan wannan faɗar kawai sabida zuciyarsu ita take da haske to shi wannan ya hasa su da gani suka ji suna so su kuma wa'annan neman Allah ne ba su ko yanzu wannan neman asara suke to su kuma suna dole in malaman suna ba su karanta suna kaza ko karanta aya kaza kaza kaza haka ga ruhanin ta su ko yanzu ubangiji ruhani suka gani su ko wannan haka ga ruhanin ta haka ga aljannu haka ga kaza kaza kaza to wannan yan masu yan masu askan ma kenan har kuma ma wa'anda ma ba ma Qur'ani bane ba ma hadisi bane a to kira sunan aljani kaza kira sunan in ka daina ci ka daina sha ka daina cin ne abmerai ka daina shan abmerai kaza kaza kaza har sai yanzu ka so magana ruhin ka har sai ka so magana abu kaga a zancen Allah sunna nan zancen aljani ake zancen ruhi zancen mai kyau ne ko mai kyau ba mai kyau wani duk ba wannan ne ya zauna da ba amma halwa su ba yi kaji halwa ‘yan asirar da suka rida abin da sufaye suke kaji. To, idan mutum ya soma halwa ‘yan asirar da ya halwa sufaye ba to, har abada ba zai halwa sufaye ba. Dan Allah ne ga ɗan asirar a ce ya zo ya yi Allah ya san Allah za ka za kaga ya yi wajen amma idan mutum ya halwa sufa ya san Allah da bara ko ta'ala ya san to ta ba ko na halittar Allah ne to bale dan yayi wannan da zai ce shi ba ga annabi Sulaiman a fadan da aljannu da mutane a wayin biyadi da aisha wa zai kawo mun gaban balki ai annabi Sulaiman bai manta Allah ba bai manta koyar ba amma ga shi yana goran aljannu da mutane wa zai yin aiki kaza kaza amma mutum bai fara da na Allah ba da to na aljannu zai fice shi kwarai da gaske kuma duk an ce halwa kan mutum ya zaci ana nufin halwa ta yan asiraru ko ta mutum ya so a halwa ta to alhamdulillah haka ake taje haka ake taje haka ake taje haka kuka yi suke kamar dole sai an yi wannan kusan ma ɗari da a ƙa'idar su kaye kafin ma ga mutum ya taɓa sai ya yi wani shekara a bai gona a wancan lokuta kafin ba a ce mutum ba har ya kama hanyar tarbiyya sai ya yi wata shekara tamanin yana matsayin na ya karasa lafiya gaba daya haka zai shiga daji sai ya koma shafa kan tura a kaza kaza kaza har Allah ya ka zamanin shehu yani abul abbas radiyallahu ta'ala yana daga abin da rika shehu yani sai sake kuma kakan sai ya masa ke wurin dinna ba sai ka bar jama'a ba sai ka so ba mu'jiza ta da karamar za ta sadar da almajiri zuwa abin da ake yaba tare da wannan farko wahala haka ila kalwatin rabba wa rabbu bi kalwatin fashakkana ma bayna yadihi man an sai da ya tarbiyan ta ba kalwa shi ne ba duk sun tarbiyan ta da kalwa yayi ni ta tsakanin matsayin nan guda biyu to amma Allah ya kawo sahibu khairarsa shehu radiyallahu anhu yake tawaitu wa sahaltu na nade na faukaje tsarika ila alhaji hanya zuwa ga Allah بكل مدير وسنة كلمة إلى من قد وضعنا من حق الله وأدوي من قد حبني إنا نبي وابا ولا يسوم كل معمد تلك معوقة الزاج إذا كانوا جو كانوا لك قال سأنا فيما كل معمد لا حضرة الأولياء هو أمر الله ولو كنت رانبا ko an nuni ne ma dama koro hankalin da ra'ayi aka fi tarbiyya din alƙasa ne bi ko an koro hankalin da ra'ayi aka koro ya fi yana yi yake walau kun turari da ko ɗan nuni ne wannan shine muradi shehu Allah sallallahu ta'ala anhu ya mai da mu irin wancan zamani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda tarbiya ta wancan zamani tarbiya ce da istilahi kawai dama ransu sauƙaƙe ne ba hijabi amma ba dan haka ba da ba dan wannan babbar karama da Allah ya ba mu shehu Allah da zamanin da sai tafiya ta fi kowane bala'i dan dukkan hijabi dukkan hijabi ya faru a zamanin hijaban da duk zamanin mutan da ba su ba mun ba suke ko ɗakin ka yanzu mutum aka ce irin musawaya a ɗakin sa ga hijabin tv ga hijabin waye ga hijabin ga hijabin rediyo ga hijabin wani da abin mamaki da mutum ya yi sallah ba abin da yake shirin sai ya kunna biyu ya zai a karfe abin da ya tare kare kuma zo da shi ke da mutum ya yi wani da ya tashi wani kwana zai ji jirgin wani kwana zai kaza kaza sai yanzu ba dan wannan mutum ya rai kasan Allah ya kasan Allah da ka fito da fi mota wata motar mai kyau wata motar mara kyau wata kaza rigar wannan ga kaya masu launin nika kala kala ga ɗakuna ɗakuna ya kira gini gini kaza gini gini kaza kaza kaza kaza kaza lantarki hijabai kala kala amma zamanin mu kuma yadda yake da wannan sharri kuma haka yake da alherin da ba a samu a wani zamani yadda yake da sharri kuma haka yake da alherin da ba a taɓa samu a wani zamani don in mu manzo Allah ya ajiye na sallallahu alaihi dan ta manzalla sallallahu alaihi wasallam in sadi ya aje azaban ta samu alaka ba amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura da insani azaban nisa yayi futuhati musulunci ya ajiye imani da tijari da futuhati imani abubuwa ya ajiye mana insani an ta abu Allah ta annaka dan zamanin ya fi jaji ya fi dukkan bala'i ya fi dukkan halaka to mun gode Allah wannan shine duk magana abubuwa da muka ji a nan ba sun ba alwa ‘yan asiraru yake nufi ba, a'a alwar ‘yan tarbiyya irin na waliye na zamani. Duk da Allah a cikin ɗariƙar ta shehu Tijjani ma shi kansa Allah bai bashi wannan halwa ba, ba da halwa ba, kuma Allah ya kawo mana zamanin shehu Abdullahi Anhu yanzu mutum yana da matansa yana da 'ya'yansa yana aikinsa amma sai ya karɓi tarbiyya har mamaki ma wai ai ya tarbiyya ya gama baka san ma me yake yi ba da ba zai yi haka ba ba zai yi haka ba an mutum ya tarbiyya ya gama ba to shi za shi mu radiyallahu anhu yake yake faɗa ma ya hata ne wannan tarjama dan a gane karatun da shi shi zai faɗa a nan ma ya hata ne laihi muridin riyadata abinda mai riyaza yake bukata ma na sura abinda shi ne ce inna murida sadiqa mai nufin Allah na gaskiya allazi yuridu an yarfasa wanda yake son yayi riyaza hayye halwa din nan tilkal wasu da kalwa wa gairi hada wani ta ya hataji ila umuri yana buƙatar sanin abubuwa kila wannan karatun mu yanzu ko mutum in mutum ya maimaita shi ya yi kyau amma kila mutum ya samu kamar yanzu mutum ya zo ya dinga gaya ma ne hanyar zuwa maka fa sai ka bi ta mai duguri ka bi ta caji ka bi ta sudan ka je junaina ka je indurman ka zo kurkum ka hau jirgin ruwa sannan ka je maka ka dinga malam ni daga iyakokin daga iyakokin garin mu kai na kai na sauka a jidda wannan shi ma gaskiya ya faɗa ko kai ma kuma gaskiya ka faɗa idan muradi a ji a sadu da ka'aba a sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ka sadu da su ko ba ka sadu da zuwa idan muradi ba sai dai a je mai duguri ko tadi ko jamaina ko sudan ko kaza to lalle ba ka sadu ba to muradi dai a sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun shehu ya dauke mu a jirgi ya tsallake waɗannan garuruwa duka yanda ka ga ana hawa jirgin sama yanzu ba sai an fita mai duguro ba sai an fita tadi ba sai an shiga sudan ba ba sai an hau jirgin ruwa ba a'a awa cikun makan ma ya fi makan wahala a zamanin to haka yanzu Allah ya ba mu a waitu wa sahaltu yanzu duk wannan to kila mutum muridi ma ya ji to ni duk wannan karatuka dole duniya eh haka ne gaskiya ne amma da wai wata hanya ce shi da ne ba da ita ne sauki fa yanzu za a yi to inna to mai son wannan wato bilkal wasu dinnan la buta ba makawa inna murida sadiqan ladhi da an yarta da bilkal wasu wa ghayra haya hatta bi ila umuri yana buƙatar sanin lamurmura na farko awwaliha na farkonta ma'arifati ta'dilil mizaji sanin yanda zai daidaita ɗabi'arsa da Allah ya halitta shi da ita dan adam akwai halittar san cin abinci akwai halittar san shan ruwa akwai halittar san saduwa da iyalinsa san saduwa a cikin wannan jiki na sannan akwai halittar san yin zikiri akwai halittar san yin ma'arifa akwai halittar san a cikin ruyinsa su biyu ne kuma a buhu ɗaya kuma abin da wannan yake so wannan bai so abin da wannan yake so wannan bai so kamar misali yanzu da Allah ya sa galibin Allah tabaraka wa ta'ala hikima sai hada cutar suga da cutar hawan jini waje ɗaya kuma in ka sha maganin ciwon suga sai hawan jini ya tashi in ka sha na hawan jini sai ciwon suga ya tashi ga kuma an hada su waje ɗaya to Allah ya hada mana jiki da rai waje ɗaya in ka ki cusa wannan jiki abinci shi ko ruhi abin da zai so kenan shi kuma in ka cika tasbihi na ruhi shi ko wannan jiki abin da zai so kenan to yanzu ya za a yi kuma duk gaba ɗaya ka tafi da su su guda biyun nan to me yin halwa yanzu sai ya san yadda zai daidaita waɗannan guda biyu in ba haka ba nan da nan sai ya halaka jikinsa sai dai a fito da shi matacce sai dai a fito da shi matacce daga ɗakin halwa yanzu yawwa ko kuma ya je ta cin abincin maimakon ma ruhin ya samu ruhin ma shi ma ya zama bai samu abin da ake fara wata mata ta kawo hanta wajen sida abdulkadir jilani wa biyar lafi ta'ala ta ce shehu ga shi na kawo shi irin abin nan naku da aka ce kuna yi su masa shi ma sida abdulkadir ce ba a laifi a kirawa da yake to ga shi nan a je a sa shi a hanya wannan marar da ke ta rufe bari zo ka ga ɗan shi ne ta zo take kawo ziyara ɗanta ne a ce a ai ba za ki iya ganin sa ba kyau zai ki koma ya wallahi ta ki tun da dai in dai yana da rai ce ta gan shi ce to a kai ka ɗakin da yake zaune da sai ka ga ɗa kuma duka shi sai an tattara shi sannan zai tashi in an tattara shi a rangangan kuma da an zace shi rakwatan biyu shi yanzu da ya zama kashi yayin mara ta taso hankali a tashe ta shigo ɗakin shehu daga shehu ga shi nan sultanin auliya iba abdulkadir jilani ba malam ga shimfudu ga waye ga shiga ga fefe nan duk kasusuwan kaji kuma shehu ya ci naman kaza duka ya ba shehu ana ga dan na kawo ma ba dan ka kashe shi ba amma wajen da yake ma sai busassun gurasa amma kai jibi kaji a nan to shi wanda zai iya gaya masa gane sai sai da abu da ya dora hannu kan kashin kaza kawai sai zakara ya tashi yana shara yake so da kin ɗanki zai iya haka ya ci duk abin da yake so muna so mu kai shi wannan lokacin ne ya iya wannan in ɗanki zai iya wannan zai iya ta abin da yake so dole za a ke a kai inda za ka yi ma'arifa to duk abin da ka ci ba zai cuce ka ba to kun ga wannan ba dan mun samu gausi ba a yi da yanzu mutum ya zo ya ɗari ma ya ƙarshe da ba zai ka ce yanzu ya zo kai ya ci kai ya ci kai ya sha so sai ya san abin da zai daidaita ɗabi'ansa tun nan sun ma ma'arifatu sannan ya san gayatul kasidi me a ce nema me ake nema wai hanyar sufanci da aka shiga me ake nema a ciki kawai dai a zauna hanya hanya ɗabi'a ɗabi'a a zauna hanya hanya ko ko akwai garin da ake so a je zuwa ko wanne ne wannan gari da ake so a je sun ma ma'arifati sannan sanin kaifiyar ta sa'i kuma ya ake tafiya a shikenan ka zo ka kama ita shikenan inda kaga dama za ka tafiya ko ko a'a ai ko ko yanzu wanda kamar yadda muka fara wanda yace yana son ya motsa jini dinta ko a filin kwallo ko a filin waye ai akwai shehi shine kociya sai yanda ya nuna ma ko tsalle ma sai wanda shehi kociya ya nuna wallahi da sufa da muridai a zawiyoyi suna kamanta abin da yan bal suke kamantawa a filin kwallo da duk sun zama na Allah saboda can ma shehuntar hagani akwai shehi in ya sa ka da yadda ya ba kuma in ka yi rashin ladabi shehi na zai ta shehi sosai wai wajen riyata ne wajen wasa wajen motsa jiki ne ba wajen motsa jiki ya yi shehi ko ciya sai wajen gyaran zuciya ne ba zai yi shehi ba abi Allah ta'ala abin abin kula ne kwarai da gaske to da kuma yaya ake tafiya ثم معرفة الحجاب القاطع sannan ka san wanne hijabi ne ake yankewa yaya hijabin da ake yankewa yake ma'ana hijabi thumma ma'rifatu kayfiyatu zawali sai ka san kuma yaya za ka gane yanzu hijabin ya tafi yaya za a hijabin ya tafi yaya za ka gane hijabin ya tafi thumma kayfiyatu zawali kuma yaya ake gusar da shi thumma ma'rifatu sannan sanin usulul hijab kuma me asalin hijabin me yake kawo shi allati min ha mawadu wanda asalin hijabin ya faru daga ciki sinadaran hijabin summal jiddi sannan kokari shi kadai tilkal usuli da yanke wannan asalin na abin da yake ka hijabin dan baka yanke ta ba ko da ya ta ba ka kuma toho da shi sannan asali summa ma'rifatu ulum umur allati sannan sanin al-lamurmura wanda da ita ne bi hadha wal hijab yayi wannan hijabin imma kulliyatan imma wanda za ta yaye hijabin gaba daya au tafsiliyatan ko ko wanda za ka dan yaye wani bangare daga cikin sa sannan ka dauko wancan kuma ta yaye dan can sannan wancan ta yaye dan can wannan wancan ta yaye dan can summa salli sannan zare saitul azmi ta kobin kokari wa rukubi da hawa jawadil mujahadati dokin wato kokari na na na ibada bi mutaba'ati da bin ma urifa abin da aka sani fi hazin umuru cikin wannan al'amura wal amali da aiki ala mukuta biyati hata abin da wa'annan al'amura suka wajabta a aiki da shi don shi da nizu zai fasara wa'annan radiyallahu anhu amma ma'arifatu ta'dilil mizaji amma sanin yanda zaka daidaita ɗabi'anka da irin yanda zaka tafi daidai fa huwa luzumu tariqil ijtihad shine ka ba hanyar a tatsaki fil aqali cikin ci ka bi hanyar tsakaɓaji a cikin ce da waliyai abubuwansu da waliyai da irin barahamawa na indiya da irin wa'ansa zaka ga wajen hanyar rashin cin su sun bi hanya mai daji wa'ansu su mutu kafin su kai wa'ansu ko za su kai ka zaura da mutum ya yi wajen kwana arba'in bai ci abinci ba wannan kuma hatta annabawan Allah akwai wanda suka sha irin wannan ya annabi Musa da ya halwa kwana arba'in ba cin abinci dare da rana ba wai mu ai mu tun daga alfijir ne har zuwa faduwar rana ba ta samu su amma da dare za ka shi ko annabi Musa gaba ɗaya tuwon ko a wasu ba zai ba haka sai da ya kwana arba'in a haka an ba annabi ba ne ai abin ba zai yiwu ba to har masu akwai hanyar da su ba ya su bi da kai su koya ma su koya ma su koya ma har za a kai irin wannan hanya akwai salalan da za a yi ma akwai masu yi da garin ayaba akwai salalan da za a yi ma a tura ma akwai dai abubuwa dai da suke suna yan dabara akwai na na Allah akwai na yan dabara da ake yi wanda sai kai kwana kaza baka ci ɗin ba to amma shi da zan amma galibi shi da muradi bai samu ba shi da ne ce a sai ka san wanda yake daidai kama yanda zai daidai kama abincin baka cika ciki ta tashi can ba yadda ba ka samu lafiya ba ka kuma ki ci ba bare rashin nan ba ba a samu lafiya bare wannan lokaci da za a ci za irin wannan hanya azumin dugal mai ta wallahi ba zan iya bane olsa olsa olsa sun zo bare kuma irin irin irin wannan to sai ka yadda za ka daidaita abincin ma da rike liti dalifin akali cikin ci wa shurbi cikin sha sukan hana shan ruwa da daddare gaba daya sun ce ki shi ruwa makariyar tiyata da daddare kan tun daga faɗuwa za suka hana shan ruwa har gari ya waye mu kowace irin da shirwa aka fi kabata sannan sukan ce mutum ya yi buɗe baki brefa ya ci abincin safe in zai iya to daga abincin safe kai ya ƙara sai na dare ko ku sa ya ci na safe ya ci na rana to kai ya bar na dare sannan kishirwa kuma tun daga dare haka ya daidaita ma har ka iya kai ba a ce ka sha duba kai ba a ce ka bari duba to sai ka san wannan hanyar itizali yin gairi ifradin ba da shiga gona da iri bola ta faridin ba da sakati ba kuma a ce ba a yi ba summan nazaru abin da yasa duk suke ta kawo wannan saboda suna so su gaya ma ne domin a cikin ci da sha a nan idan ciki ya koshi jini ya buga dole kuma sha'awa ta ga motsa a cikin rashin rashin yinsa kuma shi zai dan ma maganin sha'awoyi da kaza da kaza kaza akwai dalilin su biyu duk wannan akwai dalilin su a ciki sun man nazaru sannan duba fil waqati a lokaci lokaci kaza ya dace ai kaza lokaci kaza ya dace ai kaza wal baladi da gari idan halwat mai zafi ce to kakkar yi ta a gari mai zafi zafin gari da zafin ismi ba zai haɗu ba sai dai ka samu gari mai sanyi idan halwar sunan nata mai sanyi da kuma ka yi ta a gari mai sanyi kamar da sani da sanyi da sanyi ba su haɗu ba sai dai ka yi ta aro aro war rubat idan idan kuma mai aita ce hanyantaka to ka yi ta a gari mai aita na ruwa aita biyu ba za ta hawa wani ya busa in kuma mai ƙeƙasa jiki ce ya ka yi ta a ƙeƙasashen busasshen gari sai kaza kaza to kazalika sunu haka shekaru a ce a kana ɗan shekara kaza ɗin nan kakka irin wannan galibin akwai asan da ga an ce mutum bai shekara arba'in ba kai yayi dan zai cuce shi dan haka Allah annaba ma Allah bai aiko sai akan shekara arba'in karfinka ya cika hankalinka ya cika kuma idan ma zai iya ganin wa'ansu abubuwa amma an mutum bai shekara arba'in ba to kai yayi wannan da da sunu summa al-muqawama sannan ije kullum ma yi ƙauye an biyan in hira duk abin da zai jawo ka ka kauce daga abin da ake kai akwai kai mutumin kirki ne amma zama da wani zai ya saka zama mutumin banza sai yanzu kar ka zauna ma da shi kai mutumin kirki ne bawon Allah ba ƙwarna zuciya amma kallon kaza zai iya motso ma sha'awar wannan fitan ka ga wannan abu ko cin kaza zai iya motso ma sha'awar ta ba kaza to cin wannan kar ka yi kaza to wannan duk akwai wata dawa duk sai an buga wannan hanyoyi kuma sannan ba za a fata Allah ta baraka wa duka yattabi kowa da akwai sai ke koyi wa amma ma'arifati gayatul qasdi amma sanin abin da ake nema fa huwa rabbul hijabi ka san wai a dauke ma hijabi tsakaninka da Allah shamakin da ya tsare tsakaninka da Allah shi ake so a yaye ma shamakin da an ruhi ga ruhinka arrabbani na Allah dinna wa raddihi a juyar da ranka ila halatin safa'i zuwa lokacin da kake tsarka din nan alihi masanin Allah kafin ka shigo cikin wannan kowa an haife shi ala bidira a kan sanin Allah dama Allah ya haɗa mu a cikin san alamun gari ya muna tare gaba da gaba kowa ya ga kowa aiki ala bidira duk muka ce wallahi kai ne to ya aka ne sai aka mamanta ya aka ne kai ɗan tuno ya aka ne a wancan lokacin aji waya aka yi wasan lura yanzu saboda wai cikin wannan buhu na jiki da aka saka duka mata mayan da aka haka da wani ba Allah ya wallahi na san yanka aka kuma na san masu waye kusa da ni da na san ma yanka aka kuma wallahi na san masu waye a kusa da ni kuma gaskiya ya faɗa to wai a mai da kai wancan tsarkin naka allati kana alaiha wanda ranka take kai kamlar tarkini fil jism kafin a shigar da ita cikin wannan fa inna hadha allazi yakunu bi idraku fa inna hadha allazi wannan abin da yakunu bi idraku sa'irul ulumi abin da ake rubuta shauran ilimai da shi wal ma'arifi kuma da aka zaka rubuta shauran ilimai ka'adar din nan wata falsafa ce wannan ka'adar din nan Allah ya zuwa komai a cikin duk ilimi yana nan cikin jikinka da duk sanin yare yana nan cikin jikinka da duk ma'aiba na nan cikin jikinka amma yanzu kana hukuncin wannan jiki da ya fito daga jikin wance ya zama ɗan gidan suwa na garin suwa na yaren suwa ne amma da za ka shiga wani yare ba wuya da za ka soma koya ba wuya tunawa kake yi yanzu yanzu ka ji ka iya wancan yaren da ka ji ka kuma koya wancan ka ji ka iya yanzu kai kai da ji ka tsara yare wajen hamsin ko yare wajen uku wannan mai sauki ne dama tunawa kanka kai dama da kafsu tana nan to da shi ake da shi za ka shiga ilimi ko wani irin ilimi falasifawa greek da wane ne sun yi maganganun irin wayannan abubuwa yau ne muka mai da kanmu jahilai a cikin addinin musulunci dan abu kaɗan sai ka malam ya ce ƙarya ne dan abu kaɗan da cibiyar addinin nan na musulunci iya kwakwalwarsa ne kawai addini don haka muke cewa ya za a yi haka addinin musulunci da annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya zo da shi ba sai da ya bar iyalansa sai da annan muhammad ya bar iyalansa ya bar abokai ya bar maka ya tafi wajen mulshida ya tafi dutsen gabalin nuru dutsen da kogon gida yake ya bar kan ƙasa ma ya shiga cikin kogon dutse a nan ya dinga yin tunani ya ta'annasu a nan ya dinga tunani ya dinga tunani watanni sai dan abincinsa ya ƙare ya dawo ya ƙara iban wani ya koma cikin dutse bibi irin wannan zamu har asirin nan ya zo masa sai baka ce shi kenan sai abin da hankalin ka iya fahimta ne asirin sai ba zai yiwu ba sai ba zai yiwu ba dan ba dai rahama irin ta manzo Allah da rahama irin ta Allah ba a sa mutum dole sai yayi abin da bai sani ba amma kai ta ci gaba da neman sani ka je shi annabin da ya samo ma addinin ka ji inda ya shiga ya je ego sai da ya ban mutane ya bar yan uwansa ya bar kakarinsa ya bar kuma ya tafi cikin kogon dutse ya kai ko ko ka zauna a cikin ɗaki da ka hukulle kofa ka yi ni guda baka saba ba ka zauna cikin ɗaki da kawai kana tunanin ubangiji ko in ma ba za ka iya ba kana tunanin halittar Allah da kaza kaza ko in ma ba za ka iya ba kai tunanin yadda za ka samu mafita kanka ma sai muhammala shi ko kaji annabin da ya kaga addini ba abu ne mai sauki ba yau kowa ya rike littafi yana masara kan abin da hankalin ta ya iya gana shi ne addini amma da hankalin ta bai iya kan gana shi haram haram ne ko babu ina dan kare abin ya fi karfin haka to da ma'arif da sanoni da ahawalai da ɗabi'u da mukamai da fakamoni da da baiwa na Allah da kusanci na Allah na hakika to duk a wannan zaka samu wajihi da wannan ne idraku sa'adatul dunya wal akhirah samun arzikin duniya da lahira wa man faqadahu wanda ya rasa wannan kuwa irin wannan na istilahi ko ko ya rasa irin na hali irin na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karfin manzo Allah da kubancinsa da Allah sabai duk ba su sun irin wannan sun irin wannan ba har yanzu kuma Allah rai da mu irin wannan zamanin ta gashi na almajiran shehu radiyallahu ta'ala ni ba sai sun irin wannan ba kuma suna samun gaba da wannan zalika fadlul lahi wanda bai fara wani cewa za a faɗa haka amma zo ka dan da naka ne zo ka dan da naka ne to in ba ka irin wannan din ba in ba da irin wannan din ba wa wan faqa da wanda ya rasa shi lan yasil ila sa'adatil akhirah to ya samu arziki na lahira wa amma ma'rifatu kayfiyati sa'i amma sanin yanda za ka tafiya ilayhi fa hiya mutaba'atur rasul shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'ir qawli cikin karsashin fadin sa wa fi'lihi da aikinsa wa halihi da halinsa shi ko halin manzo Allah zikirin Allah wa kulkihi da ɗabi'unsa bi iqamatu huquqillahi da tsayata haƙoƙin Allah fi sirri a boye aw alaniyatin da salari mukulisan kuma ka tsarkake lillahi dan Allah min jami'i shawa'ibi baka cuɗanya da komai ba dunawiyatin na duniya wal ukhrawiyatin da lahira ya za'i fa'i haka shi musulmi yau ko dai dan zuhudu ne ko wali ne wa dan zuhudin da nemi duniya ba lahira fa ya ce Allah ya ba mu lahira ko ko Allah ba mu aljanna ko to wai kai an Allah ka nufa ba ma buƙatar duniya ko buƙatar lahira a gaban ka ai ai ka gani wanda bai san ma magana su ba zai ce to to ne kenan eh me kenan kai in dai ba a nemi ma na duniya ba in mun ji in ba a nemi na duniya ba mulki ko kuɗi ko wayan ba ne to na lahira ba ai dole a nema ko ai dole a nema aljanna ma ko to kaza kaza amma kuma da aka tambaye shi ita ma Allah ce cewa Allah ba bai wasa ce muku ba bai wasa ba ce to nemi ne ita mana nemi Allah wanda ita eh ba ka bai wasa wuta ma ai ba shi bane ba ko bai wasa ce shi kenan sai kiyaye ka wannan bai wasa nemi ne ita ma da shedan ya fi karfin ka wajen faɗa in ya taso ba ce kake a'udhu billahi ba ai ba shedan ne kake tsayawa dan ka san ba ka iya faɗa shi ba dan sai ka nemo mai gidansa ita ma aljanna ne mu mai gidanta mana ka sai haka Ida sai na Umar radiyallahu ta'ala wani za a gane wa irin wannan zance ko da zai gane ba fa. Sai na Umar radiyallahu ta'ala an da aka bude Misra akwai Nil din Misra kogin Misra din nan sai kawowa duk shekara sai an samu budurwar da ba ta manta a gari. A yi mata ado da kayan zinare da sai gwamnati za ta iya siyan kayan zinare sannan a je a jefa ta a nesa to sai ruwa ya kawo. An ba haka wani ka ba. da amurudin al'asi ya bude misir aka ce to lokaci ya yi in ba ba a yi ba za mu halaka ce to mu addini ba zai san irin wannan amma ban san yadda za a yi ba bari mu tura a shugabanmu ita ne aika sai yadda umar sai ya masa sai sai na umar ya aiko da wata yan wasiƙa a cikin fata yace a je a jefa a kogi suka ce to Allah bude mu ga wanda fitabaru ne a ciki ko wani hatimi ne ko wani ta ita na aka bude sai kashi daga sarkin musulmi shi sarkin mumine Umar zuwa ga kogin Misra in kai kake ba da kanka ba masu in ku Allah ne yake ba da kai to mun roke shi ya ba mu yace aje aje ba da aka ji aka ji yadda ruwa ya kawo har ya huta lambar da yake kawowa sai ban san man za kai in shi ya ga ban san man za ke nan kaji su Umar ma kaji su Umar to yake na ita ma an wuta ita take ci da kanta ta ci kanta ba wannan ba sai a hankula su sai a hankula su kaga wannan kenan amma shehu da na abul abbas radiyallahu ta'ala an wa ardafa annabi amin wani muridi ya kawo ma hadiya yake eh ka hadiya ya aji shehu hadiya ce shehu da ne ta Allah ta ka ce shehu da Allah a roƙan mana kaza shehu yake to au hadiya ka kana ma addu'a au hadiya ka kana ma addu'a ɗau hadiyan ka yanzu ba kai dan Allah ba ka kawo ne dan ma na to ɗau hadiyan ma addu'a wata rana ka kawo hadiya ba ka son wani abu ba ka tsoron wani abu ka kawo ne kawai dan wannan shehi ne na Allah ya isa a bashi Allah za ka danka amma ina za ka same shi to ga hannunsa sai ka danka masa abinda ka kai kenan amma ba haka ba har yau kai kai shirka irin shirkar da ake cewa wai mun yi musamman mu muna da samu ma wanda muka fi tsoron sa ko alherin ma ka idan wani tsoron shi shirka ne wannan amma ba irin wancan karama ya karama ya karama da ake faɗa wai mun tsoron ba ya mu in za ka tafi a ta ka dubu ta ta dubu a wasu jillahi to za gani to to wai shi abin da ake yi kenan kai san tsazza amma yau yadda muke ciki mu da an ce ma abu na Allah ya abin ma sauki kuna ta rigima da mutum kuna ta rigima da mutum ma kana ta tsoro zai kai wajen yan sanda zai ga ya ce wa na dai ni dai na baka da Allah kai ka ji wai alhamdulillah Allah ji dadi ba dai ka bani da Allah shi ka ji ba wai karshen bala'in shi ne ka ji dadi ya kana wannan ai karama harka ce sun ya ji bani da Allah ya karama harka ce ba sai an hadu ba to ai sannan ma ya ce ta kura ka ce a wallahi yanzu ne ma sai na biya ka haƙƙin yanzu na fi ma ganin saukin ka kai ni wajen ɗan sanda ko a kai ni wurin ko sanda ka ce ka bani da Allah da wanda duk mutane ne ɗan kwana wannan kuma halicci na ne ka bani da shi a wayan wayan an ce an baka da Allah ne ya fi sauki sai awo abin ashe ya fi zai ba dai ka ce ka bani da Allah inna Allah to duk inda ake so a gyara mana kenan ba wani abu ba to mai zama ba wani cakuɗi a ciki kai dai dan zatin alƙur'an ko nan ba da tarbiyya ba wannan shirka in ba da tarbiyya ba bayan da za a iya gane ta wannan ce fa duk wani hadisi na manzo Allah da ya faɗi shirka a cikin al'umma sannan wajen yake faɗa a ba wai shirka dan ya ce ba na tsoron mutane na su bauta wa gunki ko su bauta wa rana ko su bauta wa la- za su yi riya dai za su yi abu ba dan Allah ba wai shi ne shirka za su yi abu ba dan Allah shi ne abin tsoro ba ba ba ba na dan manzo Allah ya ce shirka ta buya cikin al'umma ta kamar tafiyar tururuwa baka akan bakin dutse kuma cikin dare كدبيب النملة على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء تفير جناك akan bakin dutse kamar na hanyar Abuja din nan kuma a cikin dare ya za ka gani cikin dare kuma shi dutse ke su dare ya za ka gani to Allah ya ce shirka kasuwan nan buya Yoran da yoran yau sun yi duka da kai ma da haka iya gani ke kan su su yi duka kai man Allah ya ce kasuwan nan buya kai ya haka ka gani wai haka sani to amma shi arifi yanzu kuma shi Allah ya ba shi wani irin matubi kuma shi ya gani shi da ai shirkan ma ya san da ai to shi ne abu shi ne abin da ake wai duk a kwashi ma wani wa an yakuna zalika lillahi duk wani abu da zai zama dan zatin Allah ta'ziman dan girmama Allah wa ijlalan da girmama Allah da lillahi ala bi sadir rida abu kashin kudai yadda da Allah wa taslimu da miƙa wuya wa taqwi da kowala Allah lamari والإيتمال تدوغرو عليه أجل في كل شيء تكون ولا أب كي باك أكي باك أب إذا شريعة تاتي إذا كتاتي تقول كم إذا شريعة تكذب إكيم هذا إيه شريعة تكذب جاء من دقيقة كي سوي إذا شريعة تاتي أكي أما غير كا كا كافر تكون جاء من دقيقة زو كم سوي إذا شريعة تاتي أكي جيت أنا بعمل بالشريعة بحج شو يا شيخ بحج والصومي لا أتني بالدوغرة تحجنا هذا أدينا الوصايا هو أبن رزق قبل شيء فضل كريم على الله أعلم يوم تبلغ أصلي امتثالا إنا صلى دان الله يشعي أذكر الله إنا ذكي دان الله يشعي آلية إنا قراءة القرآن دان الله يشعي فما كان مشاور انت بس فرض عيبه إن آلي في يدوها في عكي ba na kai da afto da kuma tun da an ce shi wanda ya aje ya ma'arifa wanda zai san kishiyar ya ce kai to in ko ba iblis za ka zama ba Allah zai san kishiya da komai yace ayi wa Adamu dada mala'iku da yake sun gane maganar suna ruwansu cewa adam zada amma ɗan zai ce a shi ba kai da kace ka ai kai da kace ka ai kowa zai da sai sai ka ai da kuma zaka ce a shi to ina ruwanka kai ba bawa bane wanda ake umarni za ka bi man kawai sai yanzu ma an yi fada an ji kaza da shi shi sa Allah har fir'auna Allah ya ce ce shi Allah ne har kuwa amma fir'auna Allah sai dai ce ki zai kawai kuma babban bala'in yana cikin wannan shi ya fi sauran. Sai da yabu ma, zai na ruwansa, to yanzu ce a kai kai, kar ka zama ɗan a dunkule ba sallah ba ka ya haɗu to me zan yi, a'a an ce ka yi ba ka ba gidan kuɗe da iblis, Allah ya kiyaye. To, dan girma Allah, Allah bi sabi wata wuyi da kowane lamari ga Allah. wa amma ma'arifatu kayfiyatu zawali hadha al-hijab amma yanda zaka san wannan hijabi yana yayewa huwa sa'i fi qat'il huzuri shine ka tafa ka yanke san ranka wasu hawati da shahawai ka kaji Allah ya raba ka da su kai duk daga abun san ranka dai yana son ai kaza amma kuma amfani ya fi kyau ka ai to sai ka bar san ranka ka bar amfani ka bar san ranka to ka san Allah ya so mu yaye ma wani da shahawoyinka wa tarki ta azimi nafsiha da barin ganin girman kan kanka akan na Allah wasa'i da tafiya fi jalbi matsali a cikin jawo amfanin kai in ba abin da shari'a ta baka ba wa kadai jalbi mazarrata da barin tafiya cikin ije cutarta in dai ba wanda shari'a ta yadda ma ba zuhuji da gudun duniya iya kokari ba wai kuma ma'ana haka da bauna ba sana'a ba ko kaza kaza a duk ba wannan ba duk wanda ake magana da su su san me ake nufi kai ma dai a yi a hankula dai a dinga ɗan dai a hankula a hankula abin da ake nufi fiha a cikin ta bil kulliyati da duka lakin bil lutfi yau ba ka shirya ce amma dai da tausasawa ba wai a ce ka daina ci kwata ba ko ka daina yanke kuma haka ba kuma rashin lafiya ta kama ka kuma yanzu na magani ake ba na shiga a don Allah to ka gani bil lutfin da tausasawa ba yau bil lutfin an dai shi shehu abdullahi gwandu radiyallahu anhu ya tambayi shehu dan bodo matubo idan mu yana cin abinci ya loma ta farko da ya bikin yin laba to ya zai sai ce to a loma ta biyu yayi ma suke to in ya manta a loma ta biyu da ya yi bismillah ba ya za a yi a loma ta uku ya yi suke to in ya manta da ya ce wai abdullahi har loma nawa zai yi wai har loma nawa zai yi ne ala uku ya isa zuwa wajen lukaimatin da annabi ko to wai su wajen su ba ya da to shi kuma wani shehu mu shehu malam da na sani ke ta a'a wai duk wannan karatu da ake wai kai loma 20 wafi Allah hado shehu malam mutu na yawon rai ha ba malam loma 20 ai an cinya ba mutu a'a ne na ba dai iya dai kaski dai lutufin dai da tausasawa to amma alhamdulillah in kuwa kai gana daga cikin wanda faila ta sa ga cikin jirgi kuma ta kai ka garin kuma wannan ba magana da kai wannan kuma an barka da yi ka san kanka wannan to wa rizqin da tausasawa to ai kaga kuma ba dole an ce dole mutum ko na abincin ma in mutum yana son lafiyar cikinsa kuma ba zan san sufanci ba dole mutum ya shirya wa kansa abinci ya gyara wa kansa abinci da abin sha don ya samu lafiyar jikinsa an ya zama komai shirma komai zai ga ake cewa wai ciwon suga din da ya shigo yanzu wai wani shehi ne da Allah ya ba masu kuɗi shi su kuma Riga yanzu ya ga ka iyo mai kuɗi da ya fa da komai su kwatsa da gaga ai ina da ciwon suga ban shan wancan wancan wancan to kuma ya sa su wani zuhudu na dole wani zuhudu na dole to wai da je ka dinga ɗan shirya wa kanka ko yanzu ma dai mutum ya san zai shirya wa kansa kwarai da gaske don ya samu kyakkyawan jiki da kuma da lafiya wa rufin da tausasa wa amma ma ribatu usulul hijabi amma ma sanin asalin hijaban masu ka hijaban huwa kasratul akal yawanci yana daga cikin asalin hijabi dan da an tango shi sai bacci da an tango shi sai sha'awa wa shurbi da yawan sha wa mulaqatil khalqi da yawan haduwa da jama'a kai dan sarkin abokai da sassafe ka ta wajen su wancan an gama hira kan titi kayi can an gama hira can kayi can an gama hira can ka dare ma daba daba suwa ne kowane lokacin ka akwai daba da za ka je a yi ta hira daba can ta to ka cika kanka da zurutu ka cika amma da za a kai yau dai daba hira dai ba daɗi sani da wani bai zo ba da ya zo da hira ta yi daɗi ina Allah ina da rasu ta ga yanzu ya ka iya cirewa kanka wa'annan hayaniyoyi ya ka iya kusa da Allah. To, ita wannan yawan haɗuwa da halitta nan da tausasawa ba wai ka daina haɗuwa da kowa ba, amma ana nufin mutanen mutanen banza, yawan haɗuwa da mutanen banza. Wa kasaratul kalami da yawan magana, in dai ba na alheri ba na karatu ko na abu, yawan magana ba, shi ma zai ke kasar da zuciya. Wa kasaratul manamu da yawan bacci. in dai ba na rashin lafiya kuma wa dawamul gafalati da dawamar rakana an zikirin lahi ga a zikirin Allah kai dai kara kan ba zikirin Allah ba za ka yi zikirin Allah ya ko ka ji mai kiran sallah ya kiran sallah ko ko ka yi da sallah azza wa za kaza kaza kuma kana ta faɗa da masu zikirin sun yi damu mutane da yawan zikiri kaza kaza duk zikirin har wani ma tuciya yake duk zikirin da ya wuce kalima na addinin musulunci ko na wani addini ne ko zikiran kasiran fa Allah yake ta zikiri mai yawa kuma yawan fa wajen Allah kai ya za ka yi ka iya mai yawan da Allah zai yau kai mai yawa zikiran kasiran fa Allah yake an je ba ruwa ma kai ka riga da izini shebun ne ba irin wannan na dariga ba to shi ko nan ko guda ɗaya kai sai Allah ya ɗauke shi mai yawa har ta kai zikiran kasiran ko rayuwa ka kara a ciki to a ce wai duk abin da ya shiga ɗari ba na addini ka sani ai ne kuma Allah zargin ma ne ɗan zikirin kaɗai idan kamu ila salati kamu kusali yara'una nas wala yarsuna Allah illa qalila Allah ya haka zikiri da ɗan kaɗan wai kai ɗan kaɗan ma Allah bai yarda kai da abun zargi ne sai duka zama malam zaki to da saboda manzo Allah sai da aika talawa ta mana yazkurullah fi jami'i ahyani yana ambata Allah cikin dukkan halaye ya ga manzo Allah kai mu cikin alwala sallallahu alaihi wasallam to da yawan zikirin Allah to wa'annan su ne asalin yi da wa'annan sun haɗu ci sha haɗuwa da jama'a kai ne dai taro kaza ka yawan magana kaza kaza yawan bacci yawan rafkana ga Allah ta haka kuwa wa'annan ai sun kara mana ko sai dai kiyayewan Allah ba don Allah ya ba mu likita kwararre ba ai da zamanin nan yanzu ko baka je wajen gwa kana nan da mutane cikin ɗaki da TV na nan ko ba mun hali wani shi da hajjin da suna ta hiran ma ka tsura musu ido kana ta kallo wani ma inda ka je don su faɗa kai ka faɗa kuma ko baka je ba da kuma waya ta zo ko ina kake ko cikin ƙarƙashin ƙasa kake kana da abokai ka za a yi ta hira har ma yan tara ta yanzu ne ake da shi na dare yan tara kol ko Eh, to yan tara kol din nan eh recall yawa je a san ana recall wai yanzu an ba ka kyauta ma dai da ta shiga hijabin dai kai zamanin nan da Allah da Allah ya haɗa mu da likita waya za a yi mun shiga uku in kuɗin ka ya ƙare ma ba dai halaka wace an baka na kyauta kai ma'ana mutum zai abokin ka kana bayan ai duk na ganin da kana yana sai mutum ya fan yana waya sai karfe hudu da rabi ko ya kajera min shalin barci ya karfe hudu da rabi kwana yana hira amma karfe hudu da rabi kuma ya ajiye waya kuma yana min shari to ya zancen asuba za su ba to wai sai mu dan gyara ba za a ce ba a rabu da waya ba wannan jahilci ne ma in ba mu san zamanin ba mun zama ba wai sufanci yanzu mutum jiya watsar da wannan bai zama museum a dinga zuwa da kyamara tura na zuwa na daukar sa a ba haka ba amma dai a daidaita lokacin wazifa dai wayan nan a kashe lokacin sallah wayan nan a kashe da an gama sallah kuma a kunna lokacin wazifa ko lokacin mulki wayan nan a kashe ta mana in an gama a kunna lokacin da zaka shiga wajen babanka wayan nan kashe ta mana in an gama a kunna lokacin da za ka shiga wajen shehinka wayan nan kashe ta mana in ka gama a kunna lokacin da za ka shiga wani mitin na wayan su manya ko da wannan aiki an sani ma ai dole ba sai an kashe ko ita ma a kashe ta amma mutum yana sallar abgo sai kaga sai ya duba ya ga waye a da yake a sallah ba sai ya duba ya ga waye o wane ne kaza kaza ta ne ajiye ko sai ya karanta ma test da aka yi masa wani duk a sallah ake ko ban mun wajiba ake nan ma sai an tsaya je a wane ne sai an karanta wani ma ya san ana bugowa zikiri nawa ya shige masa da haka muke waye ai abin da mutum ya sani ne gaba ko da haka muke ko ko mutum a kai ma kai imanin fa tare kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai imanin ka zaka to da irin waɗannan abubuwa duk sai an koya alheri ne na ƙarshe ba zaman da ya taɓa samun alheri irin na zamani kuma sharri ne na ƙarshe amma kai musulmi za ka iya waye da zai zama ma alheri duk abin da bature ya yi in ma na shirme sai dai sai zama ma alheri narin lahum wa inda na kan nuri ka zama wuta a wajen su mu ya zama haske a wajen mu narin lahum wa inda na kan nuri ya zama wuta wajen su mu ya zama haske a wajen mu amma kuma in ya zama halaka a wajen sai da ba amfane shi ba amma ai wani alheri ce ka ɗau karatu ka ɗau waye ya zo yanan karatuka da suke cikin waya kin ka ka san za ka ɗauka ai kaya guda ne kaya guda kuma alheri ne ga shi nan to kawai alheri ne amma ba kuma yanda mu muka bi da shi sharri ne ba nawa a to wannan su ne asalan wato adidaji wa amma sa'ayu amma tafiya wal jiddu da kokari shi da kai tilkar usuli cikin ka yanke wa'annan sayu fa huwa fa huwa al-jumi shi ne ɗan zama da yunwa kaɗan ba kuma yadda za ta jawo ma cuta ba ai in ka lura su turawan da kayan ciye-ciyen da yake wajen su da kankan nan ai ba yadda muke ciye-ciyen nan suke yi ba ko ba haka suke yi ba ba yadda muke ciye-ciyen suke yi ba ya ka zan da lafiya da tunani da waye yunwa amma hankula wanda mutum ya ce ya ji ainihin wa'azi su kanci a yunwa kuma nan da na ɓalɓa da taso والعدد بشروع بالرزق إذا كوف تعرف عن بشيو ودوام الانتقاء da yawan da yanke yawan shiga cikin jama'a sai da larura ɗaurin aure ne suna ne wani mutum da ya kan yadda za a yi gyara gari ko a gyara abubuwa ya sace ta alheri da na'iza ce zaman makaranta ne dai taron dai da sai na alheri a ba haka wani zaman faɗaƙi ba mutum filista bai da mata wani tsakar ɗaki ko zuwa ofis ne kaza cikin mutanen ka ne to wannan yana da kyau amma ne ba wannan ba hiratan ta banza hiratan ta banza hiratan ta banza zuwa wajen abokai can na banza zuwa abokai can ka je ko ina amma wajen jin Allah wajen kafi masallaci Allah Allah ya kafi assalamu alaikum da kai da ku to wannan tafiya da yankewa da kuma Allah da ya na yau da asabar ka za mu ji kuma abubuwan da harshen wannan magana ta yau su gani ko da Allah ya ba mu haiza na an kai mu wurare amma dai jin su ma yana da amfani kuma mutum ya yi kokari a koyi irin wannan kwarai da gaske kan samari ce za ana so tsira da waye a amma dai bai kirki da ya kai namu da mai kirki ma subhana rabbika ka shehu mai hazo kuma mun ji daɗi da irin su alhamdulillah wallahi alazim kowa ya san sun jarraba irin wannan kuma ta su na yi kyau nuna Allah ya janda mu hanyar barka annabi sallallahu alaihi wasallam da karbi zuciyar mu wanda zai irin wannan karatu ne amfani sa irin wannan gasu shi yake da amfani a yanzu duk karatun hayaniya hiya duk karatuka na alheri a duk amai da shi ga hayaniya kaza kaza amma wannan ana gaya ba yadda za ka yi amfani ga karatu malin ilmu illa amalu ba komai ne ma'ana ilimi ba sai dai amfani da shi ilimin da kai amfani da shi shi ne ilimi amma sauran kuma iya zama ma kamar zan da ne ya hamdu da Allah ya kiyaye mu sai zai mana addu'a kuma an ma Allah ya kara mana lafiya ya mana da rayuwa ta ta da salatu fatiha na'am ƙwarai kuwa sun ji sha Allah ƙwarai kuwa yadda ka faɗa nan gaskiya ne kuma Allah ta ma zama na rashin Allah da za a ƙara jin magana waya alheri ce waya shafi